الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a 20 ga watan jumadal ula hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1443 wanda ya dace ma 24 ga watan 12 shekara ta 2021 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'us sahih na ashekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah ba laifi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata na'am wai matafiyi idan ya bi limami mazauni yaya ya kamata yi idan aka yi biyu zama zai iya yi jiran liman in ya gama raka'o'insa ya salamce ya salamce ko kuma daga biyu salamcewa zai yi ya shiga sha'aninsa idan matafiyi ya bi limami mazauni cika sallah ya zama wajibi a kansa dalilin da ke tabbatar da wajaucin haka faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innama ju'ila al-imamu li yu'tamma bihi fala takhtalifu alayhi kusan da cewa kadai an sanya limami dan ayi koyi da shi manzon Allah ya ce kada ku saba masa da wannan hadisi malamai suka tabbatar da cewa cika sallah wajibi ne akan matafiyi idan ya bi limami mazauni kuma haka aka samu magabata abdullahi dan umar da abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda idan suna kan halin bulaguro suka bi limami mazauni cika sallah suke ba sa kasar ta kyauta da kyauta kamar wanda kamfani suke ma ma'aikata eh wanda sun mace nan kyauta ce da yara suke wannan kyauta kamfani yake ma ma'aikatan shi
yau ma'aikata a ɗiyan ma'aikatan shi wai misali kyauta da kamfani yake ma 'ya'yan ma'aikatan shi wannan kyauta ce wadda take halattacciya an gane ko? halak ne kamar yadda shi ma'aikacin kamfani zai iya masa kyauta to haka ya halatta ya ma wani nashi kyautar domin kyauta ce ta girmamawa kuma kyauta ce ta domin ya ƙara zagewa ya ci gaba da yin aiki kamar yadda ya dace don haka karɓar wannan kyauta ba laifi ba ne kyautatawa ce kuma haka aka so duk wanda yake karkashin ka ka dauke shi a matsayin ma'aikaci ne naka to ya kamata ka kyautata masa in so samu ne ka bashi fiye da abin da ya cancanta na haƙƙin shi
da muke fahimta shi kamar ka zo ne na wannan fatkin da na wani a shi in kamar misali arne ne ya baka abu an gane ko in dai abu ne wanda ya halatta a matsayinka na musulmi ka yi amfani da shi ba laifi ba ne ba ka karba abinda baya halatta kamar misali irin abu abinci da za su yi domin idinsu da wasu abubuwa waɗanda suke na kamar girmamawa da suke in su arna ne suka maka to wannan baya halatta ka karba saboda karbar wannan abinci nasu da wannan tamkar taya su murna ne akan ci gaba da wannan abu da suke wanda ya saba ma shari'a in kwaɗan uwanka ne musulmi ya baka saboda tsabar jahilci yana ganin da yawa daga cikin jama'a ta musulmi sun jahilci irin waɗannan salloli waɗanda suke na kafirai suna ɗaukan kamar ba komai ba ne ba musamman a irin wannan lokaci don haka shi in kyauta ce misali wadda take batta da alaƙa da wannan sallah tashi shi arne maka to ba laifi ba ne ba ka karba amma in ya zamanto tana da alaka da wannan kyauta wannan wannan sallah ta shi idi na shi to bai ya halatta mutum ya karba Allahumma sai dai in har mutum yana cikin larura yana cikin tsananin bukata to wannan yana iya karba na'am to shi al'amarin isra'i da miraji al'amari ne wanda yake gaibi lamari ne na gaibu shi ko duk abin da ya zo inda al'amari ne na gaibu to karka yi amfani da hankalinka mai da hankalinka gefe ka aji ka sallama saboda shi dukkan wani al'amari na gaibu wanda ya wuce hankali shi yasa ai da yawa wannan ya daɗa musu kafirci suka ce yanzu a cikin dare ɗaya kawai ya zo ya ba mu labari tafiyar da muke yi ta wata guda a cikin dare kafin a wayi gari ya ce ya je kudus kuma daga kudus kin ma ya tafi saman bakwai don haka al'amari ne na gaibu ubangiji ta'ala mai iko ne akan komai darasi da ya gabata da taimakon allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabu badidil khalq kuma mun tsaya muna cikin babi na wato na shida baban da ke bayani game da ambatan mala'iku darasi da ya gabata mun gama hadisi na farko hadisin da ke bayani game da wato isra'i da mi'raji shine tafiya da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wani yanki na dare daga birnin makka zuwa masallacin kudus ko mu ce daga masallacin Allah mai alhurma wanda ke makka zuwa wato masallacin kudus wannan tafiya ita ce ake kira al-isra sura ta musamman ubangiji ta'ala ya saukar ya kissanta mana wannan kissa shine yake cewa subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil harami ila al-masjidil aqsa allazi barakana hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir shi ku al-mi'raj shine tafiyar da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga masallacin Qudus zuwa sama ta bakwai hauhawar da aka yi da shi wasu malamai suna cewa duk wanda ya yi musan isra'i to wannan babban kablasar ya hau kan shi ya kafirta domin isra'i natsi ne na alkur'ani ya zo da shi to amma suka ce duk wanda ya yi musan miraji wannan ba za ka kafirtar da shi ba to tare da cewa shi ma miraji ai natsi na alkur'ani ya tabbatar da shi an gane ko koma cikin suratun najm ne ubangiji ta'ala ya faɗa wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha inda ha jannatul ma'wa ubangiji ta'ala ya ce tabbas annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wato ya ga jibrilu alaihi salam akan sifar shi yadda allah ya halicce shi a kanta yana da fuka-fuke 600 kuma ya baje fuffuken gaba ɗayansu wanda kowane ɗaya daga cikinsu ya kai matsayin tushe mahudar rana da mafaɗarta ubangiji ta'ala ya ce tabbas ya gan shi wani latti na daban a ina ne sai ce inda sidratul muntaha a gun magariyar tikewa inda zarf ce daga cikin zurufin makaniya to magariyar tikewa ku ai ba a doron ƙasa ba take a saman bakwai take to don haka isra'i da mi'raji alkur'ani shi ya tabbatar da su wanda kuma wata babbar mu'ujiza ce daga cikin mu'ujizozin da Allah subhanahu wa ta'ala ya jaddada ma manzon shi annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam bayani ya gabata akan hadisin yau za mu tashi kenan hadisin da ke bayansa hadisin da ke bayan shi wato shine hadisin abdullahi dan mas'ud Allah ƙara masa yadda yake faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari sai ya ce wa huwa sadiq shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai gaskiya ne a cikin maganganunsa da ayyukansa almasduk kuma abin yi ma gaskiya ne game da abin da ubangijinsa ya masa na alkawari an gane ko lafazin almasduk karkace abin gasgatawa a abin yi ma gaskiya an gane ko abin yi ma gaskiya domin duk abin da yake zo masa gaskiya ce kasantacciya daga gun ubangijin shi mai girma da ɗaukaka kuma alkawalin da Allah ya masa an gane ko wato alkawali ne wanda yake babu saɓani tare da cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala idan ya yi alkawali baya saba alkawali to don haka ya ma manzan shi gaskiya game da duk abin da ya masa na alkawali kamar yadda can ubangiji ta'ala yake faɗa da qad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqqi la tadkhulunna al-masjid al-haram insha Allah aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirin al-aya kuma mi yan aljanna suke faɗa wa qalu alhamdulillah wa qalu alhamdulillahi allazi sadaqana wa'adahu sadaqana wa'adahu godiya ta tabbata ga ubangijin da wato ya mana gaskiya game da alkawalin da ya mana to shine ma'anar almasduk abin yi ma gaskiya game da abin da ubangijinsa subhanahu wata'ala ya masa alkawali wannan abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda su da yawa idan zai rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan wato yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan lakabi yakan faɗa ma almajiransa wa huwa sadiqul masduq sai ya ce haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa huwa sadiqul masduq shine mai gaskiya a cikin maganganunsa da ayyukansa kuma abin yi ma gaskiya game da alƙawalin da ubangijinsa yake yi masa Ƙala ya ce mazan Allah ya ce inna a hadakun lalle ɗayanku ku wato ‘ya'yan Adam yuji ma'u khalquhu fi baɗini ummihi arba'ina yawman wato akan tarar da halittarsa a cikin cikin mahaifiyarsa tsawon kwana arba'in wato mutum yana ɗigon maniyi bai canza ba daga radda wato ubangiji subhanahu wata'ala ya kaddara samuwar da idan mani digon mani ya shiga cikin mahaifar mace to yana nan a matsayin shi na mani baya canzawa sai ya kwashe kwana arba'in thumma yakunu alaqatan mithla dhalik sannan sai ya koma gudan jini kwatancin haka ma'ana kwatancin kwana 40 kenan kenan radda ya cike kwana 40 sai ya canza sai ya koma dugun jini jini wanda yake kamar hut ɗaya haka shi wannan jinin yana nan a matsayin jini sai ya ko ya kwashe kwana 40 thumma yakunu mudghatan mithla dhalik sannan kuma sai ya kasance wato wata guntuwar tsoka wadda take gwalgwadon tsokar da bata wuce ba gwalgwadon tsokar da ake taunawa shi ma zaman kwana arba'in arba'in uku a jimilce shine kwana ɗari da ashirin kenan haka nassi na alkur'ani ya tabbatar zangunan da ɗan adam yake bi kafin wato ya zama ɗa a cikin cikin mahaifiya ya zo duniya kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin suratul hajji ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min alba'si fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyana lakum alaya haka a cikin suratul mu'minun ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لهما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين to waɗannan ayoyi ne guda biyu wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya mana bayani game da zangunan da ɗan adam yake bi wato kafin ya zo duniya tun yana cikin cikin mahaifiya haka in ka koma cikin suratu zumar za ka samu makamanciyar waɗannan ayoyi guda biyu to shi ne anan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake mana bayani dalla-dalla kenan mani in ya shiga cikin mahaifar mace yakan kwashe kwana arba'in yana matsayin ɗigon mani sannan sai ya canza ya koma gudan jini yana nan a gudan jini sai ya kwashe kwana arba'in sai ya canza ya koma wata guntuwar tsoka in aka ce murga tsoka wadda bata wuce ba gulgwadon tsokar da ake taunawa shi ma kuma sai ya yi kwana arba'in idan ya cike kwana ɗari da ashirin a lokacin nan ubangiji subhanahu wa ta'ala yake daidaita halittar ɗa a cikin mahaifa a fitar da gabbai hannuwa da ƙafa da idanu da hanci da baki da sauran gabbai kuma a lokacin nan in ɗaɗe ne ko ‘ya'ya biyu ne namiji ne ko mace a lokacin nan ake tabbatar da wannan shi kamar yadda yake cikin wata riwaya shi kanshi mala'ikan da Allah yake turowa wanda ya wakilta shi game da wato halittar ɗa a cikin mahaifa kula da halittar ɗa a cikin mahaifa sai ya tambaya namiji ne ko mace ce shi ne a nan maza Allah ya ce summa ya ba'asullahu malakan sannan ubangiji ta'ala sai ya turo wani mala'ika na musamman yi umaru bi arba'i kalimat wannan mala'ika akan umarce shi da wasu kalmomi guda hudu bayan kenan an busa masa rai kamar yadda yake cikin wata riwaya fayan fuku fihin ruha wannan mala'ika sai ya busa masa rai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala sai a umarce shi da wato game da wasu kalmomi guda hudu cewa ya rubuta wayu ƙalu lahu sai a ce da shi ukutub amalahu rubuta iya aikinsa da zai yi a rayuwarsa aiki ne na kwarai ko aiki ne na banza an gane aiki ne na kwarai zalla ko kuma aiki ne na banza zalla ko kuma wake da shinkafa ne aiki na kwarai da wanda yake na banza mala'ikan zai tabbatar zai rubuta wannan wa rizqahu kuma sai a ce rubuta arzikinsa an gane ko rubuta arzikinsa ma'ana iya abin da zai ci har ya koma zuwa ga ubangijinsa idan aka ce arziki so da yawa tunanin mutane yakan tafi kawai akan dukiya shi kuma duk abin da ɗan adam yake amfani da shi arziki da haka a aƙidar ahlus sunna wal jama'a arzik kullu ma yuntafa'u bihi duk abin da ake amfani da shi sunan shi arziki da haka ubangiji ta'ala ya faɗa wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul alim wa amur ahlaka bis salati wastabir عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للمتقين للتقوى كما هكا تشينيتي وما وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد من وما أريد أن يقيمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين idan aka ce arziki duk abin da ake amfani da shi abinci arziki ne bal ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da cewa shine fiyayyen arziki tufafi da kake sakawa a jikinka arziki ne komai abin da kake amfani da shi arziki ne to iya arzikin mutum abin da zai ci ya sha abin da zai samu a rayuwarsa gaba ɗaya tun kafin ya zo duniya wannan mala'ika ya rubuta don haka wani malami yake cewa a kasir ana kafa innan rizka mun ya ati ilaika walau fi jabhatil asali ya ce ka takaita wahalarka ya ce arziki hutuntuna an kasa an raba arzikinka ko agoshin zaki yake ban makawa sai ya iso gare ka sai dai ka tashi ka kama sababi ka nema sai ya ce tare da cewa a wata nuska akwai wa ajalahu da ajalinsa ma'ana kwanukan rayuwa kamar yadda yake cikin wata riwaya a wata nusuka ma daga cikin nusakin akwai wannan lafazi wa ajalahu wato a ce da mala'ikan ya rubuta ajalinsa ma'ana kwanukan da Allah ya kayyade masa kwanuka shekaru da watanni da kwanuka da awoyi da mintuna da segon gaba ɗaya kafin mutum ya zo duniya tuntunin ubangiji subhanahu wata'ala ya kayyade masa don haka a aƙidar ahlus sunna wal jama'a duk wanda ya mutu ya mutu ne a lokacinsa ba yadda za a yi duk abin da za a yi ya dada daidai da sai wani daya don haka da wanda ya mutu akan shimfiɗa lafiya kalau da wanda aka kashe shi gaba ɗaya kowanne ya cike ajalinsa ne saɓani ga mutazila da sauransu su sun tafi akan cewa duk wanda aka kashe to an gaggauto masa da lokacinsa ne inda za a bar shi zai iya rayuwa saboda daman su suna gabatar da hankali a kan nasu su a iya hankalinsu tunaninsu duk wanda aka kashe to an gaggauto masa da lokacinsa an kashe shi ne kafin lokacinsa yi inda za a bar shi suka ce zai iya ci gaba da rayuwa amma aƙidar ahalin suna wal jama'a da wanda ya mutu akan shimfiɗa lafiya kalau da wanda aka kashe kowanne ya mutu ne a ajalinsa wa shaqiyun aw sa'idun hakanan daga cikin abin da mala'ikan zai tambaya a faɗa masa ya rubuta matsiyaci ne ɗan wuta Allah ya kare mu ausa'idin ko kuma ma'azurci ne ɗan aljanna wannan duka gaba ɗaya ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gama tun kafin mutum ya zo duniya an rubuta adadin kwanukan da zai abin iya arzikin shi an ƙayyade aikin da zai yi tuntuni an tabbatar da aikin da zai yi da aiki wanda yake na kwarai da aiki wanda yake na banza haka nan dan aljanna ne ko dan wuta ne tuntuni an gama shine sai ya ce sun mayun faku fihin ruhu wato sannan sai a busa masa rai an gane ko sai a busa masa rai tare da cewa a wata riwaya busa ran yana gabata shine lafazin da yake gabata akan kenan rubuta waɗannan al'amura guda hudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce fa innar rajula wato lalle mutum fa innar rajula minkum lalle mutum daga cikin ku la ya'malu manzo Allah ya ce wallahi zai ringa aiki aiki na 'yan aljanna kamar yadda yake cikin wata riwaya da ya amalu bi amali ahalil janna hatta ma ya kunu bainahu wa bainal jannati illa zira'un har sai an kai tsakanin shi da aljanna iya abin da ya rage kamu daya an gane idan aka ce zira shine kamu daga nan zawwa nan kenan rabin metir to amma me yake nihi da zira a nan ma'ana sai ya zo karshe gab da mutuwa maza Allah ya ce fa yasbiqu alaihi kitabuhu littafinsa wanda aka rubuta a farko tun kafin ya zo duniya sai ya rigaye ya amalu bi amali ahalin nar sai ya yi aiki aiki irin na yan wuta wal iyazu billahi aikin da zai fitar da shi daga cikin addini an gane ko a wata riwaya manzon Allah sai ya ce fa yadkhuluha kuma dole ya shiga wanda tuntuni an rigai dama an kaddara cewa dan wuta ne ya rayu a kan hanya ta kwarai amma ƙarshe kuma ya yi mummunan ƙarshe wani iya zubin kamar yadda wani sahabi wanda ana fagen daga ya ringa nuna jarumta sahabbai suka ringa jinjina yabo a kan shi za Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ya ce ɗan wuta ne kar ku yi mamaki abin sai ya daure musu kai wani daga cikin sahabbai sai ce to wallahi he na sa ido na tsare in gami zai faru ya ringa kiwon wannan bawan Allah ya ringa bin shi a cikin fagen daga duk gumurzun da ya shiga duk lungun da ya shiga sai ya bi shi can sai ya ga an masa rauni da aka masa rauni jin zafin wannan rauni da raɗaɗin ya kasa jumrewa sai ya kafa takobinsa akan ƙasa ya kafa takobin sai ya ƙura sirrin da ciki takobin daga nan ya hudu baya ya kashe kansa wannan sahabi da maza ya dawo goma zan Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah maza Allah ya ce me ya faru sai ya ce wannan mutumin da kace dan wuta ne wanda muna yabansa muna jinjina masa yace ya rasulullahi ga yadda yake za Allah sai ya karanto musu wannan hadisi ce lalle mutum zai ringa aiki aiki na 'yan aljanna sai ya kai tsakanin shi da aljanna abin da ya rage kamu ɗaya mutuwa kawai ta rage masa ya shiga sai ya aikata aiki na 'yan wuta kuma ya mutu ya shiga wutar Allah ya kare mu sai ya ce wa ya amalu hatta ma ya kunu baina kowa bainan na kuma mutum zai ringa aiki aiki irin na 'yan wuta ya rayu akan kafirci har sai ya kai tsakanin shi da wuta abin da ya rage maza Allah ya ce illa zira'un kamu ɗi kawai ya rayuwarsa ya rayu akan kafirci fa yasbiqu alaihi alkitab littafi sai ya rigaye a kansa wanda tun can kafin ya zo duniya an rubuta cewa dan aljanna ne manzon Allah ya ce fa ya amalu bi amali ahlil janna sai aiki sai aikata aiki aiki na yan aljanna kuma ya shiga wanda shi ma ya ishe mu misali bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fito filin Uhudu yakin Uhudu wani daga cikin kafirai a birnin Madina kawai sai ya biyo baya ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya rasulallah ya ce ya muhammad ya ce na zo Allah ya ce me ya zo da kai sai ya ce a na zo ne in kama muku yaƙi maza Allah ya ce masa ya ce yaƙi zan yi da farko ko musulunta zai maza Allah ya ce a ka musulunta tukun sannan ka yaƙi domin jihadi ibada ne sharaɗin ingancin ibada musulunci duk ibadar da bawa zai zo da ita matukar baya matsayin musulmi ko shekara dubu ya yana wannan ibada Allah ba zai karba ba manzo Allah ya ce masa ka musulunta da farko sannan ka yi jihadi take yanke musulunta ya ci gaba da fafatawa da abokan gaba zuwa jimawa kawai sai aka kashe shi aka same shi cikin jini kaga ya rayu a cikin kafirci amma ƙarshe kuma ya yi kyakkyawan ƙarshe ya yi kyakkyawan ƙarshe haka wani ɗan uwa yake ba mu labarin kakar shi wani ba amurke ne yake ba da labarin cewa shekarar ta 90 shekara goma ya tara tana cikin hali na rashin lafiya ta musulunta bayan musuluntar ta duka kwana uku Allah ya karbi rayuwarta kaga ta rayu akan kafirci amma kuma karshe wato ta yi kyakkyawan karshe shine ta mutu akan musulunci to don haka wannan hadisi malam ya zo da shi domin tabbatar mana cewa na daga cikin ayyukan da Allah ya tsora ma mala'iku ko kuma daga cikin mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala akwai mala'ika na musamman wanda shi aikinsa kawai shine kula da halittar ɗa a cikin mahaifa lokacin da ubangiji subhanahu wa ta'ala yake kaddara abin da zai samar da shi shi kawai aikin shi rubuta waɗannan abubuwa da busa ma ɗan rai a cikin mahaifa kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala wato yake umarni don haka kuma wannan hadisi yana tabbatar mana cewa al'umuru bil khawati lamurra akan lura da abin da mutum ya cika shi ba abin da mutum ya rayu akan shi a'a akan abin da mutum ya cika abin da mutum ya cika shine ubangiji subhanahu wata'ala wato yake aiki da shi don haka kullum mutum ya yi ta fatan Allah ya azurta shi da kyakkyawan ƙarshe kyakkyawan ƙarshe wannan shi ne kuma wannan hadisi lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa masa habbai sai suka tambaye shi suka ce to ya rasulallahi tunda haka ne tunda an gama komai yan wuta Allah ya riga ya kaddara yan aljanna Allah ya kaddara to mu dogara ma akan abinda Allah ya rubuta mu daina aiki kowa ya dora kafarsa kan dai kawai ya shiga sha'aninsa in kai dan aljanna ne ka shiga aljanna in dan wuta ne dan wuta manzo Allah ya ce a i'malu fa kullum muyassaru lima khuliqa manzo Allah ya ce ku ci gaba da aikin da aka samu kowanne da dan wuta da dan aljanna abun horewa ne abun setawa ne akan abin da aka halice shi saboda shi in dan aljanna ne ubangiji ta'ala zai seta shi akan aikin da ba zai taka burki da shi face aljanna a gobe in dan wuta ne shi ma kazalika dan haka can ubangiji ta'ala ya faɗa fa amma man a'ata wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى dan haka shi wannan duka aiki sababi ne ka dogara ga ubangiji subhanahu wata'ala kai ta addu'a kai ta fatan Allah ya azurta ka da kyakkyawan ƙarshe Allah ya sa mu dace sannan hadisi na gaba hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yake cewa idza ahabba Allahu al-abda idan ubangiji subhanahu wata'ala ya kaunaci bawansa nada jibrila ubangiji ta'ala yakan kirayi jibrilu alaihi salam shugaba a cikin mala'iku ubangiji ta'ala yakan kirayi jibril sai ce da shi inna allaha yuhibbu fulanan fa ahbibhu ka san da cewa ubangijinka yana ƙaunarwa ne don haka kai ma ka ƙaunace shi ubangiji ta'ala zai ba jibrilu labarin cewa ya ƙaunaci bawansa wani kuma kai tsaye shi jibrilun a ba shi umarnin cewa shi ma ya ƙaunaci wannan mutumin ya so shi mazan Allah ya ce fayuhibbuhu jibril wanda wannan gaba tana tabbatar mana da sifa ta almahabba ga Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji ta'ala yana so so wanda ya dace da girmansa sai ya ce fayuhibbuhu jibril jibrilu alaihi salam sai ya kaunaci wannan bawa fayunadi jibrilu fi ahadis samai jibrilu sai ya yi kira wato a cikin mala'ikun da suke sama gaba daya jibrilu alaihi salam zai yi kira ya sanar da su cewa inna allaha yuhibbu fulanan lalle ubangiji mai girma da ɗaukaka yana ƙaunar bawan sawa ne fa a hibbuhu kuma ku ƙaunace shi maza Allah ya ce fa yi hibbuhu a halin sama'i gaba ɗayan mala'ikun da suke cikin sammai bakwai sai su ƙaunaci wannan bawa manzo Allah yace thumma yudha'u lahu al-qabul fil ard wato sai a aza masa karbuwa a cikin zukatan jama'a wato a ban kasa duk wanda ya ganshi in dai mutumin kwarai ne to sai ya kaunace shi an gane ko kenan anan wai da cewa kowa zai kaunace shi a kasan shi mutumin kwarai ba kowa bai ke son shi sai mutumin kwarai shi mutumin banza ba shi da makiyi sai mutumin kwarai kenan duk wanda in dai mutumin kwarai ne to zai kaunaci wannan bawa kamar yadda su mutanen banza junansu yake kaunar juna haka to mutanen kwarai junansu yana kaunar juna wanda wannan yana nuna mana zukatan bayi a hannun Allah suke lamari gaba ɗayan shi a hannun Allah subhanahu wata'ala yake kul innal amra kullahu lillahi lamari gaba ɗayan shi na Allah ne don haka in kana neman wani matsayi da ɗaukaka ka neme shi a gun Allah subhanahu wata'ala amma maganar ka yi ta kai kawo kana wasu abubuwa wai kai so kake wai ka samu karɓuwa a gun mutane mutane su ringa yabanka wannan wahala ce mutum yake wani iyazu billahi kuma ba yadda za a yi ya samu karbuwa kuma duk abin da kake yi musamman in aiki ne na ibada wanda kake yin shi saboda jama'a cewa jama'a su karbe ka to wannan kaya a banza aikin kanshi ba za ka samu lada abin Allah subhanahu ta'ala saboda kayi ne don mutane to don haka lalle bawa in yana so ya samu karbuwa da soyayya ta jama'a to ya yi ƙoƙarin gyara alaƙar da take tsakanin shi da Ubangijin shi. Kusantar Ubangiji subhanahu wa ta'ala da abubuwan da ya farlanta maka na farallai da biyo baya da ayyuka waɗanda suke na nafilfili su ne sababin da za su cancanta maka samun soyayya ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. kamar yadda a hadisi sahihi hadisin na cikin sahihul bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa ubangiji mai girma da ɗaukaka yake cewa man adani waliyan faqad azantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alayhi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa idza ahabbtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basarahu alladhi yubsiru bihi ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأوطينه ولئن استعاذني لأوئذنه وما أتردد عن شيء أنا فائله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساءته أو كما قال dan haka a nan ubangiji ta'ala da kansa yake cewa bawa na bai taba kusanta ta da wani abu wanda ya fi soyuwa a guna sama da abin da na farlanta masa sannan sai ya ce bawana ba zai gushe ba yana kusanta ta da ayyuka na nafilfili bayan ka kiyaye farilla kowane aiki sai ka yi ƙoƙarin biyo baya da na nafila salloli na farilla ka kiyaye sai ka biyo baya da nafilfili azumi na farilla ka kiyaye sai ka biyo baya da azumi na nafila zakka ka bada kuma sai ka biyo baya da sadaka ta nafila to wannan zai cancanta ma bawa samun karbuwa a gun Allah subhanahu wata'ala Allah zai kaunace shi to wanda in Allah ya kaunaci bawa zai sanya mala'ikunsa gaba ɗaya su kaunace shi kuma sannan sai a aza masa karbuwa a ban ƙasa a cikin zukatan jama'a duk wani mutumin kwarai in ya ganshi sai ya kaunace shi to kazalika akasin haka kamar yadda cikon hadisin idan Allah ya kyamaci bawa ubangiji ta'ala zai sanar da jibril cewa bawa na wane na kyamace shi ina kyamarsa jibrilu alaihi salam sai ya kyamaci wannan bawa kuma sai ya sanarwa a cikin mala'ikun da suke cikin sammai gaba daya su ma sai su ringa kyamar wannan bawa suna kinsa daga wannan lokaci kuma sai a saka masa a kyama a cikin zukatan jama'a a ban kasa wal iyazu billahi to wannan hadisi malam ya zo da shi domin tabbatar mana wato wani aiki daga cikin ayyukan mala'iku shine kaunar wanda Allah yake kauna da kuma kin duk wanda Allah yake ki mala'iku haka suna ke shi sannan hadisi na gaba hadisin aisha Allah ya kara mata yadda take faɗa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa innal mala'ikata tanzilu fil anani lalle wato wasu daga cikin mala'ikun Allah sukan sauka a cikin girgije sai ya ce wa huwa sahab al'anan wato shine as-sahab girgije kamar yadda yake cikin hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda hadisin da yana cikin sunanin Tirmidhi ubangiji ta'ala yake faɗa ya bina adam innaka ma da'autani wa rajautani gafartu laka alama kana minka wala ubali ya bina adam law balagat dhunubuka anana samai anan ka fassara shi da girgije ko kuma iya inda wato ganin mutum yake hangowa duka ana kiran shi anan shine anan yace innal mala'ikata lalle mala'iku tanzilu fil anani suna sauka a cikin girgije wa huwa sahab sai yace shine wato girgije fatazkuru al-amra amra udiya fi sama sai su ambata lamarin da aka hukunta a cikin sama abinda Allah ya yi wahayi ga mala'ikunsa na cewa ga abinda zai faru a ban ƙasa fatastariku shayadinu sam'a wato shaidanu sai su saci jin wannan magana ta mala'iku sai su yi kokarin satar abinda mala'iku suke faɗa tsakanin su na abinda zai wakana a ban ƙasa wanda Allah ya yi wahayi ta yaya mala'iku wannan shaidanu suke sata maza Allah sallallahu alaihi wasallama tuntuni ya bayyana mana junansu yakan hau juna tun daga duran ƙasa sai sun kai zuwa sama ta farko su shaidan an gane ko sai sun kai zuwa sama ta farko na can kololuwar in ya saci abinda mala'iku suke faɗa junansu cewa Allah ya yi wahayi abu kaza zai faru a ban ƙasa sai ya yi gaggawa sai ya jefa ma na ƙasa da shi wannan kalma da ya sato shi ma sai ya jefa ma na ƙasa da shi shi ma sai ya jefa ma na ƙasa da shi kowanne in ya jefa ma na ƙasa da shi sai su wasu wani abu daga jikin tauraro sai ya ciro wani bakin wuta sai ya bi wannan shaidani da ya saci magana ta mala'iku sai ya kone shi kurmus yadda ka san toka wanda ya samu tsira da wannan kalma to ita ce yake zuwa ya jefa a cikin kunnen boka kamar yadda can ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin suratul hijr illa man istaraqa as-sam'a fa atba'ahu shihabun mubin a cikin suratu safat illa man khatifa la khatifa fa atba'ahu shihabun thaqib shine a cikin suratul jin suke bada labari wa anna lamasna as-samaa fa wajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba shine ubangiji ta'ala yace wa laqad zayyana as-samaa ad-dunya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lish-shayatin to shine annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wato fatastariqu ash-shayatinu as-samaa shaidanu sukan saci jin wannan magana ta mala'iku ba ta uhu idan suka ji su shaidanin fatuhihi ilal kuhan sai su jefa wannan fada da suka sato zuwa bokaye lafazin kuhan jam'i ne na kahin kahin boka duk wanda yake ba da labarin abinda zai wakana to sunan shi boka an gane ko? sunan shi boka duk wanda zai yi wani diba ya ce abu kaza zai faru ko kuma abu kaza kaza ne to wannan shine ake kira ainihin bokanci shine yace sai su jefa zuwa bokaye wahayin shaytani shine wasi wasi wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wahayin shaytani shine wasi wasi da yake jefa ma mutum a cikin zuciyarsa to haka yake suke jefa ma bokaye kafin ya jefa su jefa ma wannan bokaye manzon Allah ya ce fa yakzibu na min hami ata kizba sai sun gaure wato ƙarya ɗari min inda anfusihim wadda ta gunsu ne suka kaga su shaidanu duk shaidanin da ya saci wannan fada kafin ya jefa ma boka sai ya kirkiri ƙarya ɗari ya gauraya sai ya jefa masa gaba ɗaya shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani lokaci boka yakan dace game da abin da ya faɗa in ya dace to a gaskiyar nan da aka sato daga sama aka faɗa masa ita ce to amma kafin yayi gaskiya dai ƙarya nawa yake to don haka ko da abu ya dace boka haramun ne ka gasgata shi gasgata boka kafirce ma alkur'ani wannan shi ma hadisi malam ya zo da shi domin ya nuna mana wani aiki daga cikin ayyuka na mala'iku shine suna sauka a cikin girgije suna kuma ambata tsakaninsu a lamarin da ubangiji subhanahu wata'ala ya hukunta a cikin sama sannan hadisi na gaba hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda na faɗa mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza kana yawmul jumu'a idan ranar jumu'a ta kasance kana ala kulli babin min abwabil masjid al mala'ika wato akan kowace kofa daga cikin kofofin masallaci na jumu'a akwai mala'iku na musamman masallaci in kofa ɗari gare shi to a kowace kofa akwai mala'iku suna nan menene aikinsu ya tubunal awwala fal'awwal suna rubuta na farko a wajen zawwa masallaci sannan wanda yake biya masa haka suke rubutawa wane ya zo da farko wane yana biya masa wane yana biya masa wane yana biya masa wanda kuma ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya zo a sa'a ta farko a ranar juma'a to yana da lada tamkar ya soke raƙumi ya yi sadaka da shi amma cewa sa'a ta farko ba ana nufi ba tun farar safiya karfe tara ko karfe goma ka je masallaci in ka je ba laifi ba ne ba amma ita wannan sa'a ta farko da ake ni shine sa'a ce takaitacciya misali kamar misali kamar yadda malamai suke kiyastawa kamar misali wajen sha biyu haka abin da ya gaba wanda ya zo a sa'a ta biyu tamkar ya yanka sa ya yi sadaka wanda ya zo a sa'a ta uku tamkar ya yanka rago ya yi sadaka wanda ya zo a sa'a ta hudu tamkar ya yanka kaza ya yi sadaka wanda ya zo a sa'a ta biyar tamkar ya yi sadaka da kwai maza Allah sai ya ce fa iza jalasa al-imamu idan limami ya zauna akan mimbari kenan limami ya shigo ya zauna akan mimbari ladani ya tashi zai yi kiran sallah domin ya gama ya fara huduba dawawu suhufa waɗannan mala'iku sai su linke waɗannan takaddu da suke rubutu sai su linke idan suka linke wa ja'u yastami'una dhikra su ma sai su zo su zauna su ringa sauraron huduba gane ko sai su zo su zauna su ringa sauraron kuduba a zikir a nan ana nihi kuduba don haka malamai suka fassara aya wadda ke cikin suratul jumu'a ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'a fas'au ila zikrillah zikrillah suka ce kuduba da sallah waja'u yastami'una dhikra sai su zo su zauna su ma su ringa sauraron kuduba kenan duk wanda ya zo a wannan sa'a ta ƙarshe bayan limami ya hau mimbari to kwata-kwata daidai da ya yi sadakar kwai ba za a rubuta shi ba domin an riga an linke takardun kawai an an rufe wanda wannan yana nuna mana kuskure na wasu daga cikin jama'a waɗanda ba sa zuwa juma'a wasu sai ma sun ji an fara ta da ikama sai ma an fara ta da ikama to don haka matukar ba wani uzuri bai gitta maka to ka yi kokari ka je juma'a akan lokaci domin a tabbatar da kai a cikin wannan littafi na wanda ake rubuta bayan Allah subhanahu wa ta'ala wannan kenan hadisi malam ya zo da shi domin tabbatar mana cewa daga cikin mala'ikun Allah akwai wanda aikinsu shine kawai zama a ƙofofin masallaci a ranar juma'a sannan hadisi na gaba hadisin sa'id ibn musayyab Allah ya ji kansa yake faɗa marra umaru fil masjidi wa hassanu yunshid wani lokaci umar Allah ya ƙara masa yadda ya wuce a cikin masallaci al'alif wallam anan lil ahad masallacin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wa Hassanu Yunshid Hassan ibn Sabit Allah ya kara masa yadda yana rera waka an gane ko yana rera waka a cikin masallaci faƙala wato hassa umar kamar yadda yake cikin wata riwaya umar sai ya buga masa harari ya masa muzirai hasan umar ba wasa in ya ga abin da bai dace ba abin da yake ganin bai dace ba to baya kyalewa ya buga masa muzirai faƙala sai hassan yake faɗa sai ya ce kuntu unshidu fihi na kasance ina rera waƙa a cikin wannan masallaci a lokacin da wafihi man huwa khairun minka akwai wanda ya fi ka daraja ya fi ka matsayi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hujja ce yake ba Umar hararen mi zaka mun wanda na kasance a wannan masallaci ina rera waka a lokacin da a cikin masallacin akwai wanda ya fi ka shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bai ce mun komai ba kuma kai yanzu ka buga mun harare ثم التفت إلى أبي هريرة sannan Hassan sai ya waiwaya ga Abu Huraira faƙada sai ce an shuduka billahi ina maka magiya da ubangijin da ya halicce ka ina haɗa ka da girman Allah a sami ita rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ya ƙulu a anni Allahumma ayyiduhu bi ruhil qudus qal na'am yace shin kaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa yana cewa da ni a jib'anni ya hassan mai da musu martani a madadina shine a jib'anni ma'ana irin wato aibantawa da kafirai suke ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aibantawar da suke ma musulunci a cikin waƙe-waƙensu hassan Allah ya kara masa yadda yana ɗaya daga cikin mawakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke mai da martani da shi da wato ka'ab ibn malik da abdullahi ibn rawaha waɗannan uku su ne mawaƙan manzan allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke mai da martani ga kafirai in sun aibanta manzan allah sallallahu alaihi wasallama ko sun aibanta musulunci shi ne ya ce ajibu anni ka karɓa musu a madadina ma'ana mai da musu martani Allahumma manzon Allah ya masa addu'a ya ce ya Allah ayyiduhu ka karfafe shi bi ruhin kudusi wato da ran tsarki wane ne ran tsarki shine jibrilu alaihi salam kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa kul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqqi wa ake nihi da ruhul qudus shine jibril kamar yadda ce yace wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin qala sai abu huraira ya ce na'am ya ce kwarai ya ce wallahi na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa wanda wannan hadisi yana tabbatar mana da halaccin waƙa waƙar da ta kubuta game da miyagun kalmomi kalmomi waɗanda suke na batsa waƙar da ta kubuta game da guluwi shine wato wuce gona da iri waƙar da ta kubuta game da nuna jiji da kai da alfahari an gane ko to wannan halak ne kare da wannan waka kana iya yin ta ma a cikin masallaci halak ne kamar yadda hassan yake amma saɓani ga waɗanda a yau suke ɗaukan irin wannan hadisi suke kafa hujja da shi akan karansu da suke ci ba babbaka na wake-waken da suke zauwa da su wanda tsantsar shirka ke akwai a cikin wake-wakensu wani iya billahi wanda kuma maimakon a yi waƙar sak in ma an yi sai an zo an kwatsa mata kayan shaidani ganguna da wasu abubuwa waɗanda suke na kaɗe-kaɗe dai ga sunan ba su da iyaka wanda kiɗi ku haramun ne kwata-kwata hadisi ne ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisin yana cikin sahihul bukhari manzon Allah yake cewa la ya'tiyanna min ummati aqwam yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azi manzon Allah yace lalle wasu mutane daga cikin al'umma ta za su zo nan gaba manzon Allah yace yastahilluna al-hirra bil ha wato suna halatta zina walharir wato da tufafi na alharir an gane ko halatta zina kamar yadda a cikin irin kasashenmu na musulmi wasu abubuwa da ake zawa da su ai tallar zina ce ake a fili a nuna maka cewa wayan za ka yi ga yadda za ka kare kanka har ma a fano-fano za ka ga ana kafa waɗannan abubuwa tallarta ce ake yi wanda kuma a hukumance a gwamnatance ita ma karuwa sana'a ce take tana da 'yancin ta yi sana'arta in ka tsangwame ta ta kai karanka sai an kulle ka kaci mutuncinta sannan maza Allah ya ce da tufafi na alharir sai ce wal khamra kuma za su ringa halitta giya an gane ku za su ringa halitta giya kaga kamar yadda a tsarin dokokinmu sai da giya halaka ne a tsarin doka ta ƙasa halaka ne zaka yadda mutum zai bude shago ya ringa sayar da kayan abinci shi ma wanda ya bude gidan giya shi ma sana'a ce wala iyazu billahi sannan sai ya ce wal ma'azif wato da kayan kiɗa lafazin ma'azif jam'i ne na mi'izab in aka ce mi'izab shine kayan kiɗa an gane ko da dukkan nau'ikansa kowane irin kayan kiɗa don haka wannan hadisi yana tabbatar da kiɗa haramu to sun kawo yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama banda abin da yake cikin shi na kalmomi waɗanda suke na shirka sun zo hannu sun sanya kiɗa a cikin shi tare da cewa waɗannan kalmomi na shirka sun fi wannan kamar yadda daga cikin wake-waken akwai wadda na ji wanda suke cewa abin dogaro na manzon Allah to dogaro ibada ne ba a dogara da kowa in ba Allah subhanahu wa ta'ala wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'mini in har kun kasance mu'mine ne to ku dogara ga ubangiji duk wanda ya dogara ga wani ba Allah ba akan abin da ba wanda yake da iko akan shi in banda Allah to wannan ya kafirta ya zama mushriki wanda abin ya wuce a lissafa don haka in dai waka ta kubuta game da guluwi zurfafawa a ɗauki haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala a ba wani bawa daga cikin bayansa manzo daga cikin manzanni ko wani bawa daga cikin bayansa ko kuma waƙar da take da kalmomi waɗanda suke miyagu na batsa ko waƙar da ke akwai aibanta mutane da cin mutuncinsu zambo da wannan ko waƙar da ke ta kunshi abubuwa na alfahari da nuna jiji da kai to wannan duka baya halatta haramun a hadisi na gaba hadisin albara ibn azib Allah ya kara masa yadda kala sai yake faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ga Hassan ibn Sabit manzon Allah ya ce uhujuhum wato yi musu zambo au hajihim ma'ana kai ma yi musu zambo aibanta su wa jibrilu ma aka jibrilu na tare da kai an gane ko in sun ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zambo sun aibanta shi sun aibanta musulunci shine ake kira alhija shine ana manzon Allah yace su ma yi musu tunda Allah ya faɗa fa mani itada alaikum fa atadu alaihi bi misli ma'atada alaiku wa in aqabtum fa'aqibu bi misli ma uqibatum bi dan haka in mutun ya zage ka karama zagin da ya maka bakka da laifi bal ma shi ibn hazam Allah ya ji kansa cewa wajibi ne karama in ba karama ba kai laifi to amma dai abinda aka fi so ka dau hakuri ka kauda kai ka manta kai yafi to shine annabi manzo Allah ya ce masa uhujuhum kai ma yi musu zamban au hajihim wannan kokonto ne na marwaicin wa jibrilu ma aka jibrilu na tare da kai jibrilu na tare da kai kaga wannan yana nuna mana wato wani aiki daga cikin ayyuka na jibrilu alaihi salam kamar yadda ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana cewa yana tare da Hassan ibn Sa'id wanda wannan hadisi kuma in kana so ka tattaro hadisai waɗanda suke bayani game da fadula ta Hassan ibn Sabit wannan hadisi sai ka sanya shi a cikin layi na farko manzon Allah ya faɗa ya tabbatar da cewa Jibrilu na tare da kai hadisi na gaba hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda na faɗa ka anni anzuru ila gubarin sadi'in fi sikkati bani gun yake cewa wato kamar ina ganin wato wata ƙura tana tashi wato a cikin kwararo na wata ƙabila daga cikin ƙabilun madina wanda ake kiransu banu gun suna daga cikin khazraj wanda abu ayyub al-ansari yana daga cikin wannan ƙabila idan aka ce sikka wato shine lungu kenan zikkun shine ake kira zikkun jamunsa shine ake cewa zik- zikak an gane ko zikak kamar lungu kenan shine yace kamar ina ganin kura tana tashi a cikin lungu na kabila ta banugun a lokacin da yake ba su labarin yake fada zada musa musa bin isma'il malamin al-imam al-bukhari ya dada a riwayarsa sai yace maukiba jibril abinda yake nihi kura ta rundunar jibril alaihi salam da suka zo wato gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kura ta wato rundunar shi wanda yake tafe da ita wannan kuma mai yiwa yana iya kasancewa a gazwatul khandaq ko kuma gazwatul uhud shine yace kamar ina ganin kura tana tashi a cikin lungu daga cikin lunguna wato wannan kabila shine sai yace maukiba jibril ma'ana kura kenan ta tawagar jibrilu alaihi salam wanda yazo da ita wanda wannan shi ma yana ɗaya daga cikin kenan wanda hadisin da yake nuna mana ayyuka na mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda a nan yake bayani shi anas dan malik shi ya ga kurar wa ya bashi labarin cewa kurar kaza ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa saboda lamari ne na gaibu ba kowa ba yake ganin mala'ika a wanye lafiya yau mai raunar mala'ika ta labushira yau mai zillin mujirik haka mumini ne ya ga mala'ika sai in lokacin mutuwa ya yi amma haka kawai ka ce ka ga mala'ika in ma ka ganshi sai dai ka ganshi akan wata sifa ta dan adam shi ma kuma ba ka san cewa mala'ika ba ne in ba ta hanyar wahayi manzo ya baka labarin cewa wani fa da ka gani mala'ika ne kamar yadda aisha allah ya kara mata yadda wata rana wani ya zo ya zauna bayan ya fita mazan allah ya tambaye ta kin san wane ta ce a mazan allah ya ce jibril ne to in ma ka gan shi a sifar dan adam ba za ka san cewa mala'ika haka manzon Allah ya faɗa ma Umar lokacin da Jibrilu alaihi salam ya zo a sifa ta wani bako wanda ba a san shi ba yayi tambayoyi bayan ya juya ya tafi manzon Allah ya tambayi Umar ya ce atadri man sa'il sai ya ce qultu Allahu wa rasuluhu ala qala sai ya ce fa innahu jibrilu atakum yuallimukum dinakum nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك